مين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ومن- ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إننا الآن نمر بمواسم رمضانية نيرة متلألئة مباركة وما أطيبها وأنظرها وفي رمضان فرص عديدة جسيمة كثيرة لتحصيل الخيرات والبركات الدنيوية والأخروية على حد سواء منها على سبيل الاختصار حضور الصلاة في الجماعة ومنها أداء صلاة التراويح جماعة ومنها تلاوة القرآن الكريم كما كان السلف يفعلون ذلك ومنها إطعام وإفطار الصائم إطعام وإفطار الصائم ومنها العمرة في رمضان وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مئي والحديث متفق عليه to bismillah zai musulunta to wane ne to barka da za ka musulunta na'am ai kana jin hausa jamil to abinda ake cewa musulunci shine miƙa wuya da sallama wa dokokin ubangiji mutum ya yarda ba wanda zai bauta mai da cancanta sai Allah kuma ya amince annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah aikakke ga dukkanin halitta wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas sannan mutum zai sallah sau biyar a rana daga ciki akwai wannan sallah ta juma'a wadda ita ce idin sati sati in an yi ta ba sai an yi azahar ba kuma idan sallar idi ma ta hadu da juma'a to zuwanka juma'a ba dole bane amma in ka je iyaye dan annabi ko da an samu haɗuwa yakan je juma'a sallallahu alaihi wasallam sannan na uku cikin shika-shike mutum zai yi azumi yau mun shiga rana ta tara da fara azumin ramadan mai albarka duk duniya ne ko muke wannan azumi kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin bukatar jima'i gabarin kazantar harshe tun daga hudowar alfijiri faduwar rana da ne bauta ma Allah sharuɗa bakwai sai sun tabbata kafin azumi ya tabbata shi shike na hudu ba da zakka wannan kuma dukiya ce mutum zai ba da zakka daga kuɗi amfanin gona dabbobi kadara irin ta kasuwanci da kuma baramu wanda wannan kuma ilimi ke fayyace maka daki dakin za a takaice nake baka saboda yanayi sannan na biyar mutum zai je aikin hajji abinda ake ce ma hajj a harshe ziyara amma hajj a shari'a wata ibada ce wadda ta tana cikin shika-shikan musulunci biyar da ta wajaba akan musulmi sau ɗaya a rayuwa in ya ci gaba da maimaitawa masha Allah alkhairi ne Allah ka ba mu haka waɗannan su ake ta shika-shika musulunci da duka yadda da su zan furta kalmar da in na faɗa ka faɗa ka zama musulmi ka ce la ilaha illallah لا إله إلا الله muhammadun rasulullah محمد رسول الله la ilaha illallah لا إله إلا الله muhammadun rasulullah محمد رسول الله la ilaha illallah لا إله إلا الله muhammadun rasulullah abinda kake faɗi daga wannan kalmomi cewa ba wanda za a bauta mai bisa cancanta karka ce bautan Allah da gaskiya wannan kuskure ne akwai masu bautan wani kuma iya gaskiyar su kenan sai dai ka ce domin koda da gaske ne to ya cancanta shi gunkin to saboda ka ba wanda za da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne wannan shine abin da ka faɗa da wannan ka zama musulmi mu da kai ɗaya ne la'alla ma ka fi mu domin kai yanzu a wanke kake ba ka da zunubi Allah gafarta mana gaba ɗaya sai ka je ka yi wanka sannan ka kame baki ka riƙe baki ba ka yi ba cin abinci sai rana ta faɗi sannan babu laifi kuma ka zaɓi suna da kake so yahaya abdullahi muhammad abdulkarim wani suna kake so saboda a gane cewa ya ɗan uwa ne musulmi ya haya sunanka ya haya Allah ya ma albarka sai dai ina da tsokaci ba a musulunta dan aimin abin duniya ba mu eh, eh, bayani nake ai ba a musulunta dan wani zai min kaza dan wasu kan zo mai da rani wannan yana faruwa mai da rani dole mu yi wannan bayani an gane ko to sai dai kuma shi musulunci ba a yaudarar shi da ni babu ni musulunci musulunci ne. muna maka fata ka zama nagartaccen musulmi mai sana'a mai kama kai maza ka je kai wanka inda karin bayani bayan sallah ka je dan ka zo ka riskalla tare da mu Allah ya maka albarka ya dan uwa musulmi ya ku yi farin ciki mun samu karuwa Allah ya rike matsayi mana أقول في رمضان فرص هذه الفرص ذكرتها سردا وأنا في الرقم كأنني أنصت لهذا التدخل أقول منها إطعام وإفطار الصائم ومنها العمرة في رمضان حتى ذكرت الحديث الذي قال عمرة في رمضان تعدل حجا أو حجة مئي قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم ومن الفرص الرمضانية صلة الرحم بالزيارات وتقديم الهدايا والهبة للمستحقين ومن الفرص الكف عن جميع المعاصي والعزم على عدم العودة فيما بقي من أمر الإنسان ومن الفرص أيضا كثرة ترداد ال- ال- ال- الأذكار الأذكار الواردة صباح مساء الواردة والصحيحة الثابتة أيضا ومن الفرص الفرصة التاسعة يعني حضور مجالس التفسير التفاسير الرمضانية القرآنية ومن الفرص الفرصة العاشرة إيادة المرضى في المستشفيات ومراكز رعاية الصحة ومن الفرص في رمضان عقد المحاضرات خصوصا للنساء للتوضيح والبيان للقضايا المستشكلة وما, أذكر وما أكثرها اليوم ومن الفرص أيضا تيسير الأسعار للبضائع الاستهلاكية حتى, تكو حتى يكون السعر يسرا على المسلمين ومن الفرص أيضا توفير الأضواء الكهربائية التيار الكهربائي حتى يتمكن المسلمون من أداء صيامهم في ارتياه وراحة قلبية وبالية ومنها أيضا تنظيف المساجد وإضاءتها ومنها إقامة الدورات والتعليمات في البوادي والقرى النائية عن المدن لأن كثيرا من إخواننا في تلكم الأماكن والله في مسيس الحاجة للتثقيف والتعليم والتبيين فلماذا نترك التفاصيل في المدن وماذا عن القرى والبوادي ويكونون لقمة صائغة لجحافل التنصير والتشييع فلا ينبغي ينبغي أن نتنبه لمثل هذه الأشياء أقول ومنها من الفرص الاعتكاف في رمضان ومنها أيضا بذل المشاعر الودية للأزواج والأولاد هذه كوكبة ونطفة ولقط من هذه الفرص التي جمعتها إلى مسامعكم والتفاصيل قد يق- تكون ويكون ممكن عند التفاصيل والبيانات إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرتها هنا وغيرها وينبغي أن تتجلى وبشكل ملحوظ وبارز في شهر رمضان الجهاد والطاعات شهر الصوم شهر القيام شهر الصيام شهر التلاوة نعم شهر القراءة شهر النكران الذات والتضحية شهر تحقيق وإنجاز ملكة التقوى في قلوب المؤمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون إيجاد التقوى هو العلة البارزة لإيجاب صوم رمضان اللهم اجعلنا من المتقين وفي رمضان أيضا في مجال الجهاد استمعوا في رمضان في السنة الثانية وقعت غزوة بدر الكبرى بدر في رمضان حتى تعلم أن رمضان ليس شهرا للكسالى الكسالى والمتقهقرين وراء الجدران في رمضان فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عشرة آلاف من المسلمين في رمضان وفي رمضان تم العقد لغزو الخندق هنا الأحزاب ولكن ال- ال- ولكن الغزوة لم تقع إلا في شوال لكن الاستعدادات كانت في شهر رمضان وفي رمضان أيضا بدأت بعض الأحداث لغزوة التبوك التي وقعت في السنة التاسعة من الهجرة وفي رمضان من السنة الثامنة بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالدا لهدم لهدم يعني العزة وبعث عمرو ابن العاص لهدم السواع وبعث سعد ابن زيد الأشهلي لهدم يعني آه صنما أدب كلها في رمضان حتى تعلم أن رمضان شهر جهاد ليس للكسل والنوم والدعاء إلى الراحة نعم وكذلك معركة القادسية سميتم بقادسية التي وقعت في السنة الخامسة بعد العاشرة بقيادة سعد بن أبي وقاص وقعت في رمضان وكذلك فتح الأندلس وقع في رمضان بقيادة طارق ابن زياد رحمة الله عليه وكذلك معركة الزلاقة التي وقعت هي الآن بجنوب إسبانيا سبين في السنة التاسعة مع السبعين بعد أربعمائة وقعت في شهر رمضان وكذلك موقع يعني وقعوا عين جالوت معركة عين جالوت نعم بقيادة سلطان بيبز وسيف الدين قطز وكتب الله للمسلمين نصرا عزيزا معذرا وقعت في شهر رمضان يا أحبائي وكذلك عين جالوت كما قلت وكذلك معركة الشقحب شقحب يا رب في معركة الشقحب خرج شيخ الإسلام ابن تيمية وكان مدججا مؤهلا للقتال هو شيخ عالم كاتب سني رباني حقيقي مدقق وكان محاربا في شهر رمضان حتى قال للمسلمين افطروا افطروا افطروا لان العدو كبير ولا تستطيعون القى امامه الا وانتم مفطرون فافطروا في رمضان ثم قال والله انكم لمنتصرون قالوا له قل ان شاء الله قال ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا وكتب الله لهم نصرا كل هذه الاشياء وقعت في شهر رمضان أتظنون أنه شهر للكسالى ولم أر الكسالى الحظ يعطى سوى ندم وحرمان الأماني دع النفس التكاسل والتوالي فلم أرى للكسالى حظ يعطى سوى ندم وحرمان الأماني فينبغي أيها المسلمون أن نعلم هذه الأشياء ونكون على استعداد كامل لنحارب الشيطان الذليل اللعين وإلا سيطر علينا وفعل بنا الأفائل وربنا يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وقال أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أتقاء شهر رمضان آمين.
وأن يتقبل منا الصيام والقيام صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta tsira da aminci su ƙara tabbata ga farin jakada shugaban halitta annabi Muhammad da sahabbansa kirkaka daɗaɗa gwaraza sojojin Allah sojojin annabi da iyalan gidan shi mafi tsarkakuwan iyalai da aka taɓa samu a tarihin ɗan adam haka duk wanda ya jibince su bisa kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe bayan ka 'yan uwa masu albarka huduba ta na samu ta suna firi habi ramadan a farfajiyar ramadan wannan farfajiya cike take da alkhairai da yawa waɗanda ba a samun su in ba a ramadan ɗin ba ga su kamar guda goma sha bakwai nake cewa daga cikin alkhairar ramadan daga cikin ayyuka baje-baje aljanna ga ta nan kamar a tafin hannunka kamar an miƙo maka ita ne a cikin wato faranti na zinari na'am sai dai kasala ta cutar da ni da kai da mu Allah kuma ka tsare mu gabarin haka daga cikin alkhar ramadan na samu ta suna alkhairatun ramadaniya hudu bana da suna fi rihabi ramadan a cikin haraba kuka ce rahaba wata ramadan farfajin ramadan na farko dai kaga yawaita halatta sallah cikin jama'a babban abu ne dama a kowane lokaci ballantanar ramadan kuma hmm? akalla dai ya kamata salloli biyar dinnan har ramadan ya wuce yi jihadi ka turmuza hancin shedan a kar karka rasa daya in ba cikin jami'i ba dukkaninsu kuma zai yi hana rantso an kana cikin hali na tafiya kana cikin mota ta wannan kuma yana iya bijirowa yi amma kana zaune a gida mai lafiya sahihan ga masallaci ko tafiyar kilo ɗaya zan yi aina ya tattaki ya riski wancananka alkhairi ramadan ne fa na'am in ya wuce ya wuce ban da tabbas baka da shi in za ga ramadan lokaci mai zuwa da yawa da su muka yi a yanzu sai labari na biyu yi ƙoƙari ka yi sallar tarawih cikin jama'a a ramadan ake tarawih in ta wuce ta wuce bai kamata a ce ka yi kasala ba wata goma sha ɗaya ba a ce ka yi tarawih sai wata ɗaya kawai wata ɗaya kawai amma kake kasala kuma kana neman aljanna kuma kana son ka samu eh muna so Allah ka ba dan halin bayar rabbal alamin amma ko mu tashi mai aiki na gari na uku daga cikin abin da ke cikin farfajin ramadan yawaita karatun qur'ani na faɗa a wannan mimbari mai albarka yanda salaf suke game da qur'ani na faɗa cewa imamu qatada yanda ibnu rajab ya faɗa cikin littafin lata'iul ma'arif yake cewa qatada a rayuwar shi duk sati sai saukan qur'ani amma in ramadan ya zo to sai ringa sauka duk duk bayan kwana uku in an zo goman karshe kuma to kuma sai dinga sauka kullum kwana goma sauka goma kenan kaji tsayayyu kuma rabiu dan suleiman ya ce imamu shafi'i shi yana saukan qur'ani ne a ramadan kullun sau biyu kenan a wata yana sauka sau 60 ya rab na kuma yi bayani kila kace to ai muna da hadisi an hana saukan qur'ani kasa da kwana uku eh mun san da hadisi ina cikin sunan amma sharhin malamai shine mutum in ya mayar da ɗabi'arsa kullun sauka irin wannan sauri shi aka hana amma a lokaci da kake da lokuta na musamman dama da bata mace sai a ciki to maza maza roki Allah da babban masaki kare zamanto halinka ne dauman wa abada shine abin da ake nufi wallahu a'lam na hudu ciyar da abinci wallah da ba da abin buɗe baki ga mai azumi malami suna cewa ke son yayi azumi guda biyu ni ne yace to kai naka sannan ka ciyar da mai azumi saboda in ka ba mai azumin buɗe baki kana da ladan shi to kana da ladan shi to ta wannan hikima suke cewa mutum zai tara azumi guda biyu saboda dole ne ya zamanto a wannan lokaci kada ramadan ya wuce ko da bino baka bayar ba ko ruwa a leda na'am ko shirya mutane buɗe baki ko da bino ka ba su baka yi ba to ai ita dama na sha faɗa a hausa dama in ta zo maza maza a dama don in ta dame kuma sai ka damu to damar kenan ramadaniya fursa ramadaniya in ka samu dama ka dama kar ta dame kuma ka damu a shiga cikin damuwa Allah ka kasa ta dame mana yadda ka koro mana wannan damar Allah ka ba mu damar cin amfanin dama din na'am a cikin farfajin ramadan wannan abu na hudu kenan na biyar daga cikin farfajin ramadan akwai yin umra a watan ramadan ya Allah wannan sai da hali sai da dama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah dan Abbas yana cewa lalle umra a watan ramadan na daidai da hajji a wata ruwaya umra a ramadan na daidai da hajji tare da ni kaga wannan ƙari ne akan wato hajjin kawai tsurar shi yace tare da ni lalle ne hali ya ji daɗi Allah ka ba mu halin in ka ba mu ka ba mu ikon yi idan kana da hali ɗauki mai mutane mana ku je ku yi umra a ramadan ku roƙa mu kano alkhairi me laifi ku roƙa mana tsadar rayuwa ta yi ƙasa ku yi tawassuli zuwa ramadan ku je umara ku roƙa mana 'yan matanmu Allah ya ba su mazajen kirki su aura a huta su ma samari su samu abokanan haɗe na kirki ku je ku roƙa mana Allah damina da za ta sauko ta kasance mai albarka ka je gindin abun ne inda mai duka ya ce ga inda na fi so kuma gashi Allah ya kawo ka saraka daga cikin abin da ke cikin farfajin ramadan na biyar a cikin jere na umra a watan ramadan sannan kuma na shida akwai sada zumunta kowa ya za ka kira wani ina kwana yaya azumi magana ce mai daɗi da allah gari church card na 500 ba sai da yawa ba yawan ba shi ba ne alkhairin ake kallo aina to balantana kuma in ka bayar mai yawa mai albarka sai zama nurun ala nur haske kuma kan haske ke amma da tsarkin niyya kyauta na bakwai cikin alkhairar ramadan a wannan farfajiya kame kai ga barin dukkanin aikin sa yi ban kwana dukkanin aikin aiki na banza sai abin da baka iya ba dan kai mutum ne dan adam zai fada cikin kuskure saboda kullu bin adam khata amma wa khairul khata'ina ish at-tawwabun kamewa gabarin dukkanin sabo da kuma yin kuduri da niyya gidigat ba za a koma ba bayan ramadan ya wuce saboda tun da Allah ta'ala ya ce don ku ji tsoron Allah to bai kamata bayan an fita daga ramadan ungulu ta koma gidanta na tsamiya mai aikin banza ya koma to me amfani ramadan suka ce alamar ma an karbi azuminka halinka ya kyautatu sama da abin da ya kasance a baya in mutum mashayin taba ne a'udhu billahi mai bin mata uzur ya zama to bayan ramadan an masa sanfefa an goge shi tatas kal kal ya canza yana sheki amma akwai wanda a ramadan din ana shan ruwa sai fito da taba kamar kabusu yana busukawa wani irin bala'i ne wannan saboda girman Allah a ramadan din ma baka kura da taban ba in dai haza na bada misali ne kawai in dai haza ka haƙura da taba awa goma sha biyu saboda ka imani Allah ce ka yi azumi lalle za ka iya haƙuri da jakuwa tunda akwai wanda shi duk kusan minti talatin sai sha taban nan amma saboda imani ya haƙura awa sha biyu amma a shekara nan a aljihun shi yana jira a kira sallah sai fito da ita bayan Allah na buɗe baki da fruit kaga na yi da taba suna yi da dabino kai da taba taba ta bambanta da garin gero taba kai Allah gyara halin ya rabbal alamin wannan misali ɗaya ne ka iya samun mai baki da giya a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah thumma a'udhu billah daga cikin alkhairin da ke cikin farfajin ramadan ɗan uwa masu albarka wato yawaita al'azkar da suka tabbata wannan na takwas kenan samu littafinka hisnul muslim karka yi wasa da azkar na safiya da maraice wallahi addu'a makamumini ce sayyidina umar yakan ce ubangiji in ka kaddara ni dan wuta ne ya Allah albarkacin addu'a ka canza kaga ai babu wannan tunanin game da shi ito amma zuciya tana da tsarki ne tsoron ubangiji suka ce idan musiba an turo ta kamar girman dutse albarkacin addu'a sai addu'a ta kaima masifar hari ta mai da shi kamar kwayar wato masara ko ƙasa da haka karke wasa da addu'a al'adka yi ma ‘ya'ya ka yi ma kai ka yi ma gari ka yi ma gida ka yi ma makwancinka kabarinka ai wallah ka yi ma lokacin fitowarka ka yi ma lokacin karɓan takaddanka a wancananka rana yau malayin fa'umalin wala banuna illa man atallaha bi kalbin salim al'adka gara basar ramadan na tara a cikin farfajiyar ramadan halartar majalisai irin tafsirin qur'ani wannan ƙasa ta mu ƙasar hausa mai albarka ni dai ban san wata duniya da da na zaga da na san ake tafsiri ka'in da na'in ba in ba ƙasar hausa ba irin yadda ake yin kowa da irin tsarinsa ko turai ka je za ka iske al'ummar mu ce da suka fito daga west africa misali a america inda nake tafsiri a masallacin bronx a new york city za ka iske galiban mutanen mu ne yan ghana ne ko wasu sai kuma turawan da suke zuwa haka idan ka je london haka misali saraka wannan al'amari muhimmi ne kwarai da gaske halartar majalisin tafsiri saboda za ka ji ma'abota ilimi 'ya'yan baiwa suna in ka so ka ce baje kolin ƙur'ani ta hanyar fahimta ta hanyar ganewa sun karanta sun karantar sun gane sun ganar sun fahimta sun fahimtar sun ɗauka sun ɗaukar a kanka sadakar kai ma kanka wato ainihin mantasala ka kasa halartar wannan majalisi alhali zuwa gun tafsirai dinnan na daga cikin wurare da yawa ko ina aka zaka je a ko ina aka ranna in ma da hali in zaka iya ka kulla tafsiri kai da iyalinka khalas ka ce to uwar gida sai ma yara qur'ani za mu yi tafsirin juzo amma amma fa kar ka yi karfa karfa akwai waɗanda sun ɗauko daga intanet to wallahi ba tafsiri za ka yi ba abinda kake sunan shi tamsiri ba tafsiri ba kuma za ka halaka kanka akul ka ce a to ai na da transliteration qur'ani ya fi karfin haka musulunci ne suke masa wannan hawan kawara din fili na medicine zace ai malam ba filin ka bane laya ba kai bane amma ina ne fili kowane irin kowane irin mai da'awar ilimi sai kutso littafin Allah to za ka hala kanka da kanka sai na abubakar an ce da shi menene tafsirin wa faki hatan wa abba ya ce wallahi ban sani ba suka ce kai din sai ce Allah ku kyale ni wace samaniya za ta kare ni wacce ƙasa za ta ɗauke ni in na faɗi abin da ban sani game da dan in burge ku halaka zan saboda ko da ka ji na ce ka iya yi to ya zamanto ka haɗu a tafsirin baka ba za ka halaka kanka ne kawai kuma shi ilma masa ainihin kawai abinda ka fassara in kai shirme abu ne mai sauƙi ɗalibai su gane cewa ashe bindiga kake ta yi kawai ba da ka yi to a kiyaye Allah ka samu dace daga cikin abin da ke cikin farfajin ramadan a wannan jere wato na goma kai ziyara ga marasa lafiya a asibitoci da kuma cibiyoyi na kiwon lafiya Allahu akbar ga wani nan a kwance shi bai samu damar azumin ba da ya ganka yana fata ina ma ni ke da lafiyar da zan yi wannan azumin amma ga abin da Allah ya hukunta mai ka kai mai ziyara inda hali ka biya kuɗin gado ka biya kuɗin tiyata in ita za a yi ka biya kuɗin shiga ICU Allah ya kiyashe mu ya kare mu ya rabbul alamin na'am a takeice muhimmi ne ka shigar da farin ciki gare shi sannan karka ga mai magana ta tada hankali karka ce da shi tab to ai wannan ciwo naka to Allah ya kyauta a ba faɗin haka dama Allah ya kyauta mana amma karka faɗi maganar da zaka haukata mai ciwo ka dafa kai ka ce to ai wannan ciwo wani ma wallahi dai wallahi mutuwa yi wannan rashin hankali ne ka gaya mai abin da zai samu karfin zuciya kuma a kul ka je ka bayyana abin da ka gani na wani hali na ciwon shi shi yasa likitoci cikin hikimarsu sukan ma ɓoye sirrin hali na lafiyar mutum wannan muhimmi ne sirri ne naka misali Allah ka azuta mu da lafiya ingantacciya amma kai mu wasu nami ziyara muhimmi shi yasa masallatai da yawa in sun yi tafsiri ma sukan ce to ga kwamiti kaza ku je asibiti kaza ku kai ziyara to kai ma kai wannan kai da iyalinka sannan daga ciki ka hada da ziyara gidajen marayu in zai yi ku je ku ɗauko yara adoption su zama 'ya'yanku a gidanku marayu wallahi muhimmi ne inda hali ku ɗauko maraya a gidanka ya taso ka ciyar da shi amma da sharaɗi kar ka bari a nuna mai bambanci don ba shi da uba ina kuma kada abinci ɗan dago-dago da aka ci aka rage shi za ka ba shi shi ma mutum ne ai inda hali kayan sallah kai min za ka mai ayanka wallahu hibbul muhsinin ina sannan kuma in ya mace ce yi kokari ka aurar da ita a kasancewar ta maraya za ka ɗebe mata kewa da damuwa wannan muhimmi ne a watan ramadan duk suna cikin farfajiya na watan ramadan allah ka ba mu ikon kiyayewa na goma sha ɗaya yawaita muhadarori musamman ga iyaye mata a shirya mata muhadara saboda wayar da kansu sukan zo da matsaloli da yawa da yawa da yawa da yawa matsalar da mijinta akar makalla ina zaune haka kawai sai na fara family planning to sai jini ya rikice ban san ya za a yi ba mukan ce da su kafin jinin ya rikice kun tambayi hukuncin musulunci kafin ku fara akwa tambaya mai lahallari kuma ya ce wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya lam ne hukumar lafiya ba ku tambaya ba jini ya rikice kuna neman malami mu kai kanku adalci ba to amma ba zai hana ba ku amsa din ba an gane ko ku musu bayani kan menene kishi ya za a ce yarinya ga wanda zai aure ki ku sa musu ka'ida wannan muhimmin lamari ne a watan ramadan a dinga kulla muhadarori saboda iyaye mata a ko ina suka samu dama halatta na goma sha biyu yana daga cikin muhimmin abu a watan ramadan kare farashin kaya eh wallah ya ku yan kasuwa masu albarka sako zuwa gare ku daga mimbari cikin mimbarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tausaya ma kanku ku sai hannun jari mai kauri a kamfanin Allah ku karya farashi ku ce ya ubangiji ni ba riba kuɗi nake nema ba ina neman riban kai da ni ne ka jarraba ka ga yadda Allah zai maka ka ce shinkafan nan na taho da trailer guda ɗari kenan kai mai kuɗi ne sannan na karya duk buhu a zo a ɗauki buhu a naira goma sha biyar dubu goma sha biyar wallahi zai yi matsalar ita ce wani zai je ya ji dashi mai je ya sayar to sai ku sa mechanism mai karfin gaske a sa ido kai za ka ɗauka ba a yadda ba na baku misali ne kawai karya farashi muhimmin lamari ne shi karya farashi ba aikin gwamnati ba ne annabi ya faɗa cikin sun abi dawuda sallallahu ya ce ni ba zan karya farashi ba kada ɗayan ku ya ce ne masa laifi gaban allah a hadisi a cikin abu dawud to amma su 'yan kasuwan ne cikin tausayi da rama za su amma me ke faruwa sai ka iske a wan- a wannan lokacin ne muke cin kanmu kamar gaiwa a daga farashin a callara farashi sama yana sanar ramadan a sai kaya a taskance a waya house yana jiran ramadan allahu akbar ina tausayi ina jin kai din a lokacin da wasu abokanan zaman mu da ba musulmi ba sukan karya farashin kaya idan lokacin bikin su ya zo Allah ka gyara halin mu wannan muhimmi ne sannan na goma sha ainihin uku abu ne muhimmi haɓaka wutan lantarki a wannan wata wannan muna kira ga jami'ai na hukumar wutan nefa ku yi wa musulmi alfarma mana ba ma alfarma ne ku yi musu kara mana ba alfarma ba ne aƙalla dai a wannan wata aikwa kalli girman wannan wata ɗin. aka yi ma musulunci kara musulmi 'yan ƙasan nan ne walidin wa ma walada kuwa suna ka me yasa ake sa matsala rama mun ga lokacin zaɓe an samu wuta za ka ta amalan wannan abu ne na ƙasa ok shi azumin na ina ne na gida ne ba na ƙasa ba ne shi shi azumin bayan na ƙasa ma ai na duniya ne wannan bayan na ƙasa ne a duniya kuma hannun lahira ne ina yan uwanmu da ke aiki a cibin samu da wutar lantarki yanzu ba abin mamaki bane a ce yan uwa masu azumi su sai kaya amma ya rube saboda babu wuta saboda sanyayawa abin da ban mamaki kuma abin yana ci gaba da maimaituwa a to ai ba a biya ne wace da kai ba a biya in aka tashi ɗauke wutan da mai biyan da mara biya duk kuna musu kuɗin goro ne ina adalci to har na taba ganin wani mutum da ya sai gida ko ya tare a gida ne gidan na da basussuka na wuta na kusan shekara biyu sai nefa suka ce da shi to ai mu gida muke bi kai za ka biya na ce ka ce da su to ai tun da dai gida kuke bi to barin tsaya ta ku je ku kare da gidan ku ce gida biya mu kuɗin mu tun da kun ce gida ku ba ku ce kai muke bi ba gida kuka ce ok ku je gidan ku kare gida kawo kuɗin wuta in ya ƙi magana ku dawo gobe in ji ku dawo jibi in ya ji ku kai gidan police station wani rashin adalci da rashin azanci ne wannan kan ba musulmi ba haka kuma ma'aikata ku daina rike musu albashi sun kuma yi aiki a shari'ar musulunci duk wanda ya aiki rufar da ku bashi haƙe shi in ba haka ba waɗanda suka danne albashin ma'aikatansu to fa ranar kiyama za su gama da ubangiji a cikin hadisi Allah na cewa zan yi rigima da mutum uku cike ce da wanda ya aiki ya wahala baka bashi haƙe shi ba saboda dokokin da ba Allah bane kirkiro su dan adam ne kawai son zuciya saboda haka samar da wutar lantarki muhimmin lamari ne a lokaci irin wannan Allah ka gyara halayen mu Amin.
na goma sha hudu tsaftace masallatai da kuma haskaka masallatin sai na umar in ramadan ya zo an ce yakan sa masallatai wutar lantarki ok wuta mai haske ba lantarki lokacin da kuma kansasawa na goma sha biyar wato zuwa ƙauyuka ana yin daura ana ƙulla majalisan tafsiri a ƙauyuka sai ka iske yawanci tafsiran na yawanci abin ne kawai ake bari ƙauyukanmu na fuskantar barazana na kiristoci masu kai musu hari da masu aƙi da shi an ce misali sarki abu ne muhimmi kai mai kuɗi ka ce to na ɗauki samari guda kaza ku je ƙauye kaza kai ka je ka ja sallar tarawi kai musu tafsiri nemi ladan ka ga ubangiji ya kai dan uwa Allah ka ba mu ikon haka Amin.
na goma sha shida daga cikin wato abin da ke cikin farfajiyar ramadan itikafi itikaf muhimmin lamari ne abu ne muhimmi kuma itikafin nan musamman in ka samu hali a cikin harami na makka ko haramin madina Allah ka ba mu ikon haka na goma sha bakwai wato in a watan ramadan za ka yi kyauta to akwai kyauta da ta kamata ka yi a wannan wata shine kyautar nuna soyayya ta musamman ga iyalinka matarka ka yi mata goma ta arziki da magana mai daɗi da 'ya'yanka abinda suka nema inda hali ka bayar ita ma kyauta ce a wani janibi mai zaman kanshi yan uwa masu albarka a watan ramadan abubuwa da dama sun kasance kaga yakin yakin yakin badar a ramadan aka yi bangaren jihadi kuma kenan sahabbai suka fita mutum 313 kafar maka dubu daya Allah ya kira wannan ranan yawmal furqan yawmal taqal jama'an sahabbai guda 300 ne amma suka samu galaba a watan ramadan lokacin fatahu makkata fatahu makkata a watan ramadan akai a shekara ta takwas lokacin da manzon Allah ya fita daga Madina da mutum dubu goma kamar da Bukhari ya ruwaito kuma ya ce da su a hadisin Abu Sa'id annabi ce da mu ku karya azumin ku dan za ku gamu da tawaga ne yace cikin mu akwai masu azumi wasu ba su azumi ashe in kana cikin hali na tafiya kaga ba za ka yi azumi ba to ka sha azumi shine ma'ana ba da'a bane azumi cikin tafiya ga wanda ba zai iya ba amma akwai hadisi kuma da na Hamza al-Aslami da yace ya manzo Allah ne zan yace je kai dama ga rabasa ce Allah ya baku in kaga za ka yi babu laifi kenan in kaga mutum ya azumi a tafiya ya ga zai iya ne kanka ce laifi laifin shine in ba zai iya ba shine annabi ke cewa azumi a cikin tafiya rashin da'a ne ka fahimci context abin da hadisin ke nufi dan ga lokacin fato makata wasu na azumi wasu ba su azumi aina a cikin watan ramadan ne haro wa yau yan uwa masu daraja wato ainihin aka fara tattauna yakin gwalalo yakin khandaq yakin ahzab sai dai yakin ba a yi shi ba sai a watan shawwal a watan ramadan ne aka fara tattauna lokacin da za a yi yakin tabuka wacce aka yi ko wanda aka yi a shekara ta duk kasar ramadan ba lokacin kasala bane a watan ramadan ne shekara ta takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki khalid ibn walid dan ya je ya rusa gunkin al-uzza ya aiki amr dan al-as ya rusa gunkin suwa ya aiki ainihin kuma wato sa'ad bin al-ashali rusa wasu daga cikin duk a cikin watan ramadan ne haka yakin qadisiyya bisa jagorancin sa'ad bin abi waqas shekara ta goma sha bayan hijira a watan ramadan aka yakin qadisiyya haka lokacin da aka ci wato andalus karkashin tariq ibn ziyad wanda har yanzu idan ka je da iberian peninsula akwai abin da suke kira gibraltar jabal tariq a watan ramadan ne dan ka san musulmi ba kasalallu bane ba masu ainin ganda bane ba lokaci bane ka zo ka ga mutum na tafiya lababo lababo wallahi azumin nan wallahi yana duka ya to yana duka bawan Allah ai azumin ya dake zunubin ka kuma to misali me na ka na kasala misali in ka ce ya dake ka to kuma azumin ya dake shedan ai ya dakan maka ainihin wato shedanci da ke zuciyarka ashe sai ka gode wa Allah ka nisanci kasala da baccin da bai kamata ba baccin safe da daɗi amma don Allah kano bari wannan dama ta wuce mu Allah ka samu gyara haka kuma a cikin watan ramadan ne aka yi yakin zallaka inda a tarihi kasan yakin zallaka wanda a yanzu wannan garin na kudancin spain a shekara ta 479 bayan hijira a cikin watan ramadan ne haka kuma yakin ainu jalut lokacin da tattar suka zo bagdad suka yi ta'addanci a wannan shekara ta 685 karkashin jagorancin ainihin wato sultan quds ana kiran saifuddin quds da sojan shi chief of army staff din shi mai suna Baibas duk a cikin wutar haka kuma yakin Hittin wanda Salahuddin al-Ayyubi bawan Allah Allah ya rahamshe shi a yakin a cikin Ramadan Salahuddin yayi daga daga da rundunar kafirci shekara ta 580 da ainihin hudu duk a cikin wutar Ramadan ne haka kuma yakin Shaqhab wanda Ibn Taymiyyah ya fito a shekara ta ainihin 702 a kalandar bature shekara dubu da ɗari uku da ainihin wato uku a yakin ramadan ne lokacin da ƙazan shugaban tattarawa ya ce sai na murkushe musulunci gaba da ina ka iya wane kai wane kai ibn taymiya ya ce ku fito wallahi allah zai ba ku nasara kuna azumi kowa ya sha ruwa suka ce malam kai alwashi za mu samu nasara sai ce eh suka ce ka ce insha allah ya ce insha allahu tahqiqan la ta'liqa na faɗa ne saboda bin dokar Allah ba wai dan wani marere cewa ba kuma wallahi aka yi yakin wanne ya zamanto karshen tattar aka gama da su ramadan ba lokacin kuma manci da ragunci bane yan uwa masu daraja lokacin ƙara zage damtse na nan idan aka zo goman ƙarshe mu yi ban kwana da barci a haƙura da iyali a wannan lokacin yadda annabinmu ya yi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alna min utaqa'i ramadan Allahumma ja'alna min utaqa'i shahr ramadan Allahumma ja'alna min utaqa'i shahr ramadan Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana warqu ya rabbal alamin Allahumma hab lana min azwajina ya rabbal alamin Allahumma ya bari al bariyat wa ya ghafir al khatiyat wa عالم الخفيات المطلي على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم